بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana na yammacin lahadi 24 ga watan 12 1945 wanda ya je da 30 ga watan 6 2024 a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu cikin mukaddima ta malam mai risala mukaddima da malam yake fita domin ya bayani kan aqidan annabi da sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa idan ba mata ba wata sati a mun shiga magana gami da wato shahidai waɗanda suka mutu a fagen daga makiya suka kashe su ta goma shi da kuma tanaji da ubangiji ya musu insha Allah za mu ci gaba da magana a wannan gaba har zuwa inda Allah ta'ala ya sauka mana za mu iya kaiwa mala ce wa anna shuhada ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun wa arwah ahli as-sa'adati baqiyatun na'imatun ila yawm yub'athun wa arwah ahli ash-shaqawati mu'adhabatun ila yawm ad-din وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال شيء daga cikin abin da ahlus sunna suka yi ijma'i akan sa kuma suka yi imani akan sa shine ash-shuhada wato shahidai wanda suka mutu a bakin daga ahya'un 'inda rabbihim su din rayuwi ne wajen ubangijinsu yurzaquna Allah ta'ala yana azurta su wa arwaha ahli sa'ada su kuma rayuka na wanda suke yan aljanna baqiyatun wanzarwa ce ubangiji zai wanzar da ita na'imatun zai wato ni'imta su ila yawmi yub'athuna har zuwa ranar da ubangiji zai tashe su wa arwaha ahli shaqawa su kuma rayuka na yan wuta mu'azzabatun za a yi ta musu azaba ila yawmi din har zuwa ranar sakamako wa annal mu'minina kuma daga cikin abinda ahalus suna suka yi ijma'i a kansa suka yi imani da shi shine mumunai yuftan za a fitine su fi quburihim a cikin kabarin su wato za a jarabce su a tambaye su tambayoyi wa yus'alu kuma za a tambaye su yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah ta'ala zai tabbatar da daga daga waɗanda suka yi imani da magana matabbaci a rayuwar duniya da lahira wannan farin malam da yake cewa annan shuhada a hayawu inda rabbihim yurzaqun malam ya maimaita abinda Allah ta'ala ya faɗa a ayoyi wurin Qur'ani wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun Allah ta'ala yake wato shela cewa kar mu taɓa tsammanin wanda suka je fagen daga aka kashe su to waɗannan mutane kawai sun mutu kamar yadda sauran mutane ke mutuwa ubangiji akwai tagomashi da ya musu akwai tanadi da ya musu akwai wato in lada za su je su cidda sakamakon wato mutuwa da suka yi a tafarkinsa na ce a haya'un inda rabbihim wani indiya ce ubangiji yana cewa a wajen ubangiji ne suke rayayyu a shine ma ya maimaita mana a yanda ayan ta zo cewa anna shuhada a haya'un inda rabbihim shi ba labazan a shuhada jam'i na shahid kamar yadda muka faɗa a wancan sati kamar yadda da'if jam'i na du'afa kamar yadda kabir jam'i na al-kubara in aka ce ashahid shi hakika shar'iyya ne yuradu bihi aw yuradu biha kullu kull yuradu biha kullu man mata difa'an an al-islam wa ila'a li kalimati Allah ta'ala fa qatala hatta qutila shahidan a duk wani wanda yake in aka ce ashahid a yaren larabci a yaren wato shari'a to ana magana duk wani wanda yake ya mutu yana kokarin kare mataba na musulunci yana kokarin wato fada saboda dauka kalmar Allah ta'ala har sai ya fada da ya fada haka har sai aka kashe shi to ne ya mutu yana mai a matsayin shahidi duk da al'umma a shari'a musulunci ba wannan ne kadai wato shuhada ba ba su ne kadai wanda suka mutu suka yi wato suka shahada ba akwai wanda ya mutu da wasu da wani wato mummunan cuta da ta far masa kamar annoba ko abin da ya kaba da wannan kamar da aka sani duk waɗannan ana kiran su sun mutu da wato a shahada wanda ya mutu a cikin ruwa wanda ya mutu cikinsa ya gurde mace ta mutu juna biyu wanda da ana kiran su sun yi shahada amma ba shine shahada da malam ke magana anan ba malam shahadan da yake magana anan shine wanda ya mutu a fagen daga ya mutu yana kokarin kare martaba na musulunci ko kuma yana kokarin ɗaukar kalmar Allah ta'ala wannan shine yake magana cewa wato waɗannan ire-iren waɗannan mutane akwai wani tanaji da ubangiji ya musu na musamman su ma waɗancan akwai tanaji da ubangiji ya musu amma wannan su tanaji da ubangiji ya musu na musamman ne in suka ji za su gamu da wasu abubuwa na ni'ima iri-iri daga cikin wannan ni'ima shine hadisin da sahih muslim da ke cikin sahih muslim hadisin al-a'mash Suleiman ibn Mihran daga Abdullah ibn Murrah daga Masruq ibn al-Ajda' al-Kufi yake cewa sa'alna Abdullah an hadhihi al-aya mun tambayi Abdullah ibn Mas'ud game da wannan aya wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun sai Abdullah dan Musa yake cewa amma inna qad sa'alna an dhalika yace ai ku kaga ko mun tambaye manzon Allah game tafsirin wannan aya mu ba fa qala sai yace arwahuhum fi jawfi tayrin hudri wato rayukan wanda suka mutu a bagen daga yana zai zama ya cikin kundin wasu tsuntsaye kwarra laha qanadinu mu'allaqatun bil arshi suna da wasu wato fitullu wanda aka rataye su da al'arshi suna karkashin al'arshi tasrahu fil jannati haythu sha'at za su dinga kiwo a cikin aljanna da suka ga dama thumma ta'awi ila tilka al-qanadil in sun gama kiwo sun gama cin abincin aljanna sai su koma zuwa ga wannan wato fitullun nasu fitilu kamar zama kamar shekansu kamar yadda in tsuntsu ya gama abun da zai yi sai kuma wajen shekansa to shi ma su ma haka zayen da suka gama wani shawagi suka gama cika abin da cikin su suka ji daɗin aljanna sai kuma sai su koma ƙarƙashin al'arshi wajen ubangiji faɗaɗa ilaihim rabbuhum itla'aka sai ubangiji ya tsinkaye zuwa gare su tsinkaye fa qala sai ce hal tashtahuna shay'an akwai wani abin da kuke sha'awa kuma qalu sai ce ayya shay'in nashtahi wa nahnu nasrahu min aljannati haythu shi'na ففعل, به ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن نرد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا آه سيالة تعالى يسير أي شيء آه سيسمى الله تعالى أي شيء نشتهي ونحن نصرف من الجنة ميزاق شعوى الحالي من شعواك مع الجنة حيث شئنا دي دي عند مكيسوه ko ta yaya muke so an bar mu muna yin abin da muka dama a cikin aljanna wa fa'ala zalika bihim thalatha marrat ubangiji ba zai gushe ba yana tambayar su har su uku falamma ra'u yayin da suka fahimci cewa annahum lan yutrafu ubangiji ba zai kyale su ba min an yasalu sai sun tambaya qalu sai sai ya rab ya ubangijin mu nuridu an nuridu an nuradda arwahana muna son a dawo mana da rayukan mu fi adisadina a jikunan mu hatta nuqtala fi sabilika maratan ukhra saboda a sake kashe mu mu sake samu wannan ta goma shi da muke samu a yanzu walamma ra'a an laysa lahum haja turiku yayin da ubangiji ya ga ba su da wata bukata shikenan sai kyale su yace ku je ku ci gaba da shawagin ku aljanna ku ta jin dadin ku a cikin aljanna wannan hadisin na Abdullahi dan Mas'ud kenan amma akwai ƙari da Abdullahi dan Abbas yayi kamar da ke cikin musnad Imam Ahmad da Abu Dauda da da wato wasu su yana suna fitar da shi hanyar Abu Zubair محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي daga سعيد ابن جبير الكوفي daga ابن عباس ابن عباس yake cewa daga manzon Allah ga karin karshen da yake falamma wajadu iba ma'akalihim wa mashrabihim wa maqilihim qalu man yuballighu ikhwanana anna anna ahya'un fil janna nurzaqu li alla yadhhabu fil janna wa la yanqulu 'inda al harb falamma wajadu iba ma'akalihim yayin da suka ji dadin abin da suke samu a cikin aljanna ci wa mashrabihim da abin da suke samu na sha a cikin aljanna wa maqilihim da kuma wajen hutawarsu qalu sai suka ce man yuballighu ikhwanana anna wane ne zai isar da sakon mu zuwa ga wato yan uwan musulmai wanda basu mutu ba anna ahya'u fil janna cewa a gaya musu cewa mu muna yayu ne a aljanna nurzaqu ana azuta mu da Allah ya hadu fil jihadi saboda kar da dai kar su dinga yin baya baya yayin da aka ce za ji jihadi kar kar su dinga yin baya baya yayin da aka ce za ji jihadi wala yanqulu 'inda al-harbi kuma ya karsi wato ragwanci wajen yaƙi yayin wajen gumurzu aka je kasu ja da baya su tafi kawai ko dai ubangiji in sun kashe ubangiji ya ba su ladan kashewa ko kuma a kashe su kuma ubangiji ya ba su ladan kashe su da aka yi fa qala allah subhanahu sai allah ta'ala ya ce musu uballighukum uballighuhum ankum to ni zan isa muku da wannan sakon fa anzala allah subhanahu sai allah ta'ala ya saukar da wannan aya wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun wannan shi dalilin yasa aka saukar da wannan aya saboda haka wato lallai duk wani wanda ya mutu a fagen daga jihadi jihadi na musulunci to zai zama yana bigire bigire wajen ubangiji bigire mai girman gaske zai zama yana da arziki arziki mai girman mai girman gaske mai faffadan arziki zai samu daga cikin arzikin shine zai rika shawaki a cikin aljanna zai dinga cin abincin aljanna zai dinga sha daga kayan shan aljanna saboda abin da ya gabatar a rayuwarsa na mutuwa saboda ɗaukar kalmar Allah ta'ala amma kar ku manta an ce shahid shuhada wanda ya mutu a fagen daga na ɗaukar kalmar Allah ta'ala ba wai kawai ka je ka mutu da wani abu da kake kira shi sunan shi jihadi ka ce kuma wannan wai shine jihadin ba a ubangiji ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan fi sabilillahi suka aka mutu saboda a cikin daukar kalmar Allah ta'ala wanda yaje ya mutu saboda kawai ra'ayinsa ko saboda kushinsa ko saboda kaza ko saboda kaza kaga wanzu wannan bai mutu saboda daukar kalmar Allah ta'ala ba baya cikin wanda ubangiji zai ba su wannan tagoma shi wannan jihadi jihadi ana yin shi ne da da hankali da sunna da kuma koyarwar addinin musulunci ba da garaje ba ba da bauta ba ba da kuma wato rashin hankali ba kamar da suka dauka a wannan zamani kawai mutum zai iya zai iya wato cewa zai je tinkari abokan gaba alhali shi mai bi tabarkin manzon Allah bai wajen jihadi jihadi yana da wato ka'idodi ya da ka'idodi da wato malamai ke bayarwa ka'idodin shine ka je ka duba ka ga sunna me ta me Qur'an da sunna suka tanadar maka sai an samu sanan zaka jihadi wannan shi ta najin farko sannan kuma ka koma wajen siran manzon Allah daga shi yayi mu'amala da kafirai yaushe ya yaki da aka yi masa kaza da aka yi masa kaza da ya yaki ne ko ya hakuri da aka yi masa kaza da aka yi masa kaza to me yasa ya tashi haikai tashi ya yaki wannan dole sai ka koma zuwa ga ire-iren waɗannan sira na manzon Allah sannan kuma ka koma zuwa ga sira na khulafa'ur rashiduna khalifofin nan wato shiryayyu ke tsantsu wanda suka suke bin suke hukunci da gaskiya kuma da shi suke wato a alkinta wannan gaskiya din su a karan kan suna bin gaskiya kuma suna wato shiryarwa zuwa ga gaskiya din sabanin wanda yake masu da'awan jihadi a wannan zamani da yawan su galibi ta ka samu su ba sa tsayuwa da ire-iren waɗannan abubuwa da malamai ke nunawa saboda haka yayin da suka suka jihadin jihadi ya kamata ya zama yana ɗaukaka musulunci ne baki daya amma sai ga yayin da sun je da kasakanin su da babban su yana zuwa yana dawo ma musulmai da wasu balawoyi iri-iri ka je ka kashe arna ba su wuce goma ba an zo ana kashe kuma musulmai wurin dubbai wurin miliyan ɗaya ka sa an raba su da gidajen su baki daya to wannan kaga ba jihadi kake ba to shi jihadi yana ɗaukaka musulunci ne shi kuma wato ka je ka ɗauka na faɗa kawai ka je ka jihadi ya je ja maka wani fitina to wannan kaga baka bi tabarki na magabata ba baka bi tabarki na manzon Allah ba saboda haka wannan ba jihadi kake ba yanzu kana gwagwarmaya ne malamai sa cewa waɗannan laisu ahala jihadin وإنما هم أهل وإنما هم أهل كفاح وغضب وغباوة وثورة suka ce waɗannan ba wai ba su jihadi ne ba wanda yayin da ka je ka tsokalo rigima da aka tsokalo rigima kai kuma ya zama an murkushe ka an murkushe iyayenka da iyayenka da kuma matayen ku duka aka murkushe su yanzu ka zama kawai mai gwagwarmaya ne mai neman rigima ne mai kuma mawuta ne shine ahlul gabawa bai na ba huwa ahlul kifahin kawai mai gwagwarmayan siyasi wa ghadabin da kuma fushi yana waki yana fushi wani ya fata mushi da sai ce ba zai jera ba amma ba yana yi saboda Allah ta'ala ne ba wa gabawa kuma shi din wato ma'aboci wauta ne wa saura kuma ma'aboci wato juyin bi hali ne kawai ka san galibi muna wato kokarin juyin bi hali ba shi ne jihadi ba ya kawai a rika fahimta haka ka ce ni zan kawo canji zan kawo kaza zan kawo kaza wannan ba shi ne jihadi na musulunci ba jihadi na musulunci yana da hanyoyi da ake son sai ka bi sannan ka sami ka samu nasara shi yasa imam malik yake cewa a imam malik yana cewa lan yasulu akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha imam malik yana cewa karshen al'umma mutanen karshe ba za su zama na gargaru ba ba za su gyaru ba sai da abin da ya gyara na farkon saboda haka yayin da kace za ka jihadi sai dai ka koma ka gaya manzon Allah ya jihadi ya wanda suka bi shi da kyautatawa suka jihadi suka samu nasara kai ma sai ka jihadi irin wannan amma ba jihadi na neman rigima ba ba jihadi dan an fi ka karfi ba yayin da aka zo kaje ka tsokalo faɗan an biyo kuma sai daga dare kamar mutane cikin jangon kuma wannan ba shine ba shi zaka galibi masu da'awar jihadin nan wato in bayan an shekara biyar bakwai goma galibin su goma ko sha biyar da wuya ka sun wuce sha biyar ko ashirin ma sai ka an je an kawo su an kashe kuma wannan kafircin na nan kafircin musulmancin bala'i haka wani yana cewa ba wai jihadi suke ba kenan jihadi ya kamata ya zama wato biro to sinadul islam wato ya zama ɗaukaka musulunci yake kawowa in aka yi jihadi kawai sai ka ga a wato ɗaukaka musulunci za ka ta gani a jihadi iri biyu ce a iri biyu ne za mu ɗan yi ishara ɗan kaɗan gami da jihadi saboda a wannan zamani ba san wani abu da ake lankaya musulunci ake kokarin nuna cewa musulunci ya kawai ishin jini yake yi ba irin wannan jihadi wannan matsala ta jihadi to insha Allah za mu yi magana kalilan game da sha'anin jihadi na saboda yan uwanmu da suke fadawa cikin irin wannan koma na wato makiya musulunci suna kokarin tun lalata musu tunani sa su dauki takobi su dauki makamai sai su ce za su jihadi alhali wani jihadin bai zama jihadi na musulunci ba to jihadi da na musulunci iri biyu ne ko da jihadu qalabin ko jihadu daf'i jihadu qalabin shine wato jihadi da mu za mu je wajen wanda ba musulmai ba mu je mu jihadin da kanmu mu je mu nemi wannan rigima din wannan shine jihadu qalabin ko kuma jihadu daf'i su ne suka zama sun wato farmana za mu kare kanmu dama jihadi ko dai wannan ne ko wannan musulunci to shi na farko jihadu qalabin mu je mu farma kafirai saboda wasu abubuwa da suka yi mana muna son wato mu tsanana musu kudansu wani ce jihar kwalabi to shi abinda makasurinsa shine ka isar da sakon musulunci zuwa ga waɗannan mutane wanda suke fada da musulunci idan suka musulunta shi kenan idan kuma musu musulunta ba to suna da dama cewa ba za su yaki da musulunci ba ba za su kuma kange mutane daga musulunci ba in suka yarda da wannan shi kenan in kuma suka ce sun yi su za su kange musulunci ne za su kange mutane daga musulunci shi kenan wato za a yake su har sai sun ba da wato hara jizya suna wato makaskanta wannan shi jihadi na akwalab to shi kuma wannan jihadi na akwalab yana da yana da sharadai yana da abubuwan da ake nema wanda sai ka sami sai an sami shi za ka iya wannan yaki jihadi na akwalab don kaga jihadi na akwalab an shi suna zaman su ne a garin su muka je muka muka je muka ba su waɗannan khiyarat muka ba su wannan zabin ɗaya daga cikin guda uku saboda kaga dole sai mun shirya sai muna da ƙarfi sabanin jihad ne fi'il wanda kawai an zo an fara mana kaga bayan da muka iya da mace namiji da yaro da babba dole kowa ya tashi kawai a bashi abun takobi a bashi makami a ce ya kara kansa kawai amma da jihad jihad kwalabin sai an shirya to kaga kamar ba kamar yadda su yanzu masu da awon jihadi na wanda zamani suke ba ba kuma wani shiryawa sai ku je ku dauki makamai ku je kuna kai hare-hare da sauransu da kuma daga baya zai dawo da bala'o'i ma musulmai saboda ka je ka kashe 100 200 ka kama 400 500 su kuma sun je sun kama dubu goma dubu ashirin miliyan ɗaya sun bara masu da gidajensu to wannan wani irin abu ne wannan kaga babu maslaha a ciki don haka ya kamata a rika kulawa da wannan a daga cikin sharɗai da malamai ke magana shine jihadu talabin ba a yin shi sai karkashin limami na musulmi wannan ka'ida ce da malamai ke bayarwa jihadi na talab ba jihad daf'in ba jihad daf'in yanzu an farma da zamu iya kare kanmu amma yanzu mu je mu ce za mu je mu tunkari arna mu yaƙe su saboda abin da suke na makirci da sauransu su daina ko kuma abin da suke na kanje mutane daga musulunci su daina to wannan ba za mu yi shi ba sai ana sai karkashin wato limami na musulmai wanda kalma ta haɗu a kansa wanda kalma ta haɗu a kansa daga ciki kuma akwai a sami wato imani da hijira imani sami al'umma umma mu'mina sannan kuma a sami umma muhajira wanda zama akalla al'umman ana dabbaka musulunci a sansaninsu tsakankanin su ana yi musulunci ana gani ba wai yayin da ake ta fama ma da musulman masu yi musulunci da gaske ma suna cewa su ba gaske ba dole a sami wata umma muhajira sannan kuma dole a sami kuma darun nusra dole a sami gida wanda yake idan an je an gama rigiman an gama rigiman ta balle ba a ci nasara ba ma za a iya dawowa a sami wani gari mai ganuwa wanda yake zai iya ba musulmai wannan kariya din shine darun nusra za su dinga ci gaba da taimakon addini a haka kaga muka ce a samu imam muka ce a samu umma muhajira a samu kuma umma a samu wato daru nusra kuma a samu imani umma mu'mina wannan ba wai malamai ne kawai suka faɗa wannan da ra'ayin kansu ba wannan ayoyin qur'ani ne da hadisai suka nuna mana haka da kuma sira na manzon Allah daga cikin ayoyin da malamai ke kawo game da waɗannan abubuwan da na faɗa shine faɗin Allah ta'ala innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim da farin Allah ta'ala innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd waɗannan ayoyi guda biyu a ciki ne malamai ke fito da waɗannan abubuwa da na faɗa muku Allah ta'ala a ayan farko cewa innal ladina amanu lalle wanda suka yi imani wal ladina hajaru kuma suka yi hijira wajahadu fi sabilillahi kuma suka yi jihadi dan dauka kalmar Allah ta'ala ulaika yarjuna rahmatallahi waɗannan su ne suke fata rahamar ubangiji wallahu ghafurur rahim Allah ta'ala mai gafara ne mai jin kai ne zai gafarta musu kaga a wannan aya aka ce innal ladina amanu imani aka kuma ƙara cewa wal ladina hajaru an samu hijira hijira ba wai dole sai ka tashi daga wannan garin kaje wancan garin ba a a samu dai kun kaurace masaban Allah kun kaurace ma kafirci a sasannin ku tsakanin ku ana samu ana dabbaka addinin musulunci yanzu an samu umma muhajira kenan ba yanzu ana ta rigima ba wane a ce duk bidoyi za a ta yi ana ta kokarin bid'a ne ma zama ba shi ke jagoranci ba amma rasa ya za a ci wannan ya daga cikin abin da zai kan je kan dakushe karfin jihadi a sa a daga samun bidoyi saban Allah ya fantsama a al'umma daga cikin ayat da abu da ta faɗa shine wajahadu fi sabilillah kaga an saba umma mu'mina an saba umma muhajira kuma sai kuma jihadi din su kaga wannan shine abin da guda uku da aka faɗa aya ta gaba kuma Allah ta'ala sai yake ce mana innal ladina amanu wallahi wanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wajahadu bi amwalihim wa anfusihim suka yi jihadi da dukiyarsu da kawunan su fi sabilillah saboda Allah tace wallazina awaw wa nasaru waɗannan kuma suka taimaka ma addinin Allah kuma suka ba da kariya su waɗannan umma muhajiran idan sun je sun gama yau jihadin in ana neman ina ne zai ba su kariya to su ne awa wa nasu za su ba su gari sai to ku zo da sai su ja ganuwa babba su ba su kariya kariya mai girman sha'ani mai girman gaske ulaika ba'dhum awliya'u ba'd saboda haka anan kaga akwai al-iman dole ka samu imani ba ka yi wato ce za ka jihadi sai an samu imani tukuna imani ba wai a ce kowa zama wali wali haka ya zama malami ba ko ya zama wani wanda yake a'a ya zama sahabi ba haka ba a zama dai al'umma galibin su wato wannan imanin ana ganin alamun imanin a cikin rayuwarsu ko koyaushe rayuwarsu na yau da kullum rayuwarsu na addini rayuwarsu na mu'amalar su rayuwarsu na auratayyar su rayuwarsu na yau da gobe ana ganin wannan addini din wannan an samu imani kenan shine innal ladina amanu wa innal ladina amanu sai ce wa hajar al hijra al hijra shine zama an yi samu kaurace masa ban Allah ta'ala sannan kuma sai ya ce kuma wanda dina jahadu jahadu bi amwalihim wa anfusihim aljihadu bin nafsi wal mal ya zama an samu wani zai iya bani dukiyarsa ba gida saboda ai wannan aiki na jihadi wani kuma zai iya bani kansa ba gida a kashe shi saboda wannan addini ya ci gaba to kaga an samu wannan kenan sannan kuma a samu daru nusra daru nusra da aka faɗa a nan gida da za su rinka taimakon addinin musulunci suna ba addinin musulunci kariya kaga a fakaice ana gaya maka dole a samu liman kenan shugaba tunda ba zai samu daru nusra da zai kare musu kare al'umma musulmai ba sai an samu shugaba wanda da shi ne wannan kalmar za ta tsayu wannan wato taimakon zai tsayu saboda haka malamai suke faɗan sharɗai akalla guda guda hudu wannan mafi kayan shi kenan akwai wasu amma za mu tagata ga waɗannan guda hudu na farko muka ce al'iman a samu imani wannan imanin shine zai shuka wato ilimin addinin musulunci da kuma alkinta addinin musulunci a rayuwar na yau da gobe a samu ilimi sosai yana wakana sannan kuma a zama a yin sawa tanshi'atun nasi na sha'atan islamiyya ya zama an zama an tayar da mutane tayarwa ta an tarbiyyace su tarbiyya na musulunci ba tarbiyya na arna ba don an samu wannan jozo an samu ɗaya daga cikin kuɗi kenan na biyu shine zama alhijira hijiratul kufri wal ma'asi an samu an kaurace ma kafirci da wato saban Allah ta'ala in aka samu dama kuma garin da ba a iya wanzar da wato dokan Allah a wajen sai ku dan matsa ku dai inda za ku wanzar da dokan Allah ta'ala a wajen banda wannan kuma a samu daru nusratin tahta imamin ya qumu aljihad bi amrihi a sami gida wanda zai dinga taimaka ma musulmai da musulunci karkashin wani shugaba mai karfi da zai iya tallafa ma musulmai a haka a sannan kuma yana wato kulawa da shirin kinsin musulmai da kuma rashin kinsin su shi wani limami amfaninsa shi ne zai gani mun shirya ko mu shirya ba amma ba kawai a samu wani yaro shekara talatin ashirin da biyar ashirin da kaza ya ce kawai aje a mutu ba ai ba makasudi bane da aje a mutu in aka je aka mutu ba zai musulunci ba da musulunci don haka shi limami wanda ya gaje ya ga yau mai shekaru mai addini mai gogayya mai experience ya san abin da mu yanzu yara muka shiga to wannan garajen ce kawai wannan kai ku dawo garajen banza ne wannan ku dawo baya baya kawai ya shi yana da shekaru sai ka zai ga muku cewa ka abin da ya kamata ku saboda zai dinga dubawa ya ga kinsu kaga an samu wato sharadi guda uku an samu imani an samu hijira an samu darun nusratin ta ta imami sannan abu na wuri shine al-istidad a samu kintsi kintsi da karfi a samu kuma wato da da wato girman shiri da aka yi wanda da shi ne za a dinga ba waɗannan kafiran tsoro da shi Allah ta'ala yana cewa wa'idu lakum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum yace ku musu kintsi wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin ku musu kintsi da duk abin da kuka samu dama na ƙarfi na makamai da kuke da shi wa min ribatul khayl da kuma wato tarke da za ku yi madawakan ku yanzu kamar yanzu ka ce ku je ku yi wani gida na nukiliya misali kawai wannan gida na nukiliyoyi ne kawai da makamai da masu linzami duka sunan a tsube sai lokacin da kawai ta kama kawai sai ga ana tafso da shi daga kawai min ribatul khayl kenan kaga muna nan da su a ciki turhibuna bihi adu wallahi wa adu wanda za ku dinga tsoratar da makiyan Allah da makiyan ku kaga wato shi jihadi daga cikin makasudin shi ne ku dinga tsoratar da su da an faɗa musulunci su ji hankali su hanta su takada amma ba da an faɗa ba sai su fara shawarar to ai shikenan waɗannan ayyuka ga musulmi can a can gabas ku je ku murkushe su ga can a yamma ku je ku danne su ku je ku kama yaran su ku je ku mai da yaran su arna a daina kanta da addinin musulunci kai kuma ka je ka ja musu to kaga wannan wani irin wani irin jihadi zaka yi jihadi zaka je kai abu shi sa manzo Allah a cikin hadisin da kicin asahihaini yake cewa nusultu bir ru'bi masirata shahri nusultu bir ru'bi masirata shahri an wato an taimake ni da jefa razani cikin zukatan abokan gaba a tazarar da ke tazarar na tafiya da wata daya ba za da zara an ambace shi kawai za a ga al'umma hankali a tashe in aka ce manzana ba gafai nan ya fito gayi nan zuwa gayi nan zuwa to hankali zai tashi tsakanin manzana da inda ake labarin da ya kai na wata daya kaga wannan shi ake so fa za a jihadi jihadi falak da haka za ka je ka nemo su ka nema ka ce za ka yake su saboda sun ci amana musulunci suna zalunta musulmai za ka je ka ɗanɗana musu kudansu ka ce ka su ƙara to wannan shi ake so a samu waɗannan shafai guda hudu an samu imani an samu kuma hijira an samu kuma gida na wanda zai dinga taimaka ma wannan addinin musulunci da limami shugaba da zai je ya ja shugaban baki daya sannan kuma a samu isti'idadi an shirya ba baka shirya baka je ka dawo rigima in ka je baka shirya baka je ka dawo rigima za ka je ka dawo a musulmai a fitina na iri a banda wannan akwai hadisi da ke cikin jami'u tirmidhi da sunan ibn maja da musa na imamu ahmad hadisin mu'ad ibn jabal wanda ake suke ruwatuwa ta hanyar ma'amar ibn rashid al-yamani daga asim ibn bahdala abin nafi al-kufi daga abu wa'il shariq ibn salma daga mu'ad ibn jabal mu'ad yake cewa manzo Allah ya ce ra'sul amri al-islam kan al'amari shi da musulunci komi ba za ka wanye lafiya ba sai yayin da ka shiga musulunci in baka shiga musulunci ba to duk wata lada da wanta goma shi na aljanna da kai baka a ciki ra'asul amrul islam wannan shine mafi wato abin da ke jagoranci ga lamarin ka kai amrin kai mummuna mumuni shine ka ce kai musulmi ne sannan da kana za a fara magana kan lada ko baka da lada sai ce wa amuduhu salah wato ginshikin sa shine sallah ginshikin wato wannan lamari na addini shine ka kana sallah in baka sallah to musulmi za su ga su ko na alamu musulunci ba sa ganin shi tare da kai sai maza na ce wa zirwatu sinamihi aljihadu ololo abin da ke kawo daukakan musulunci da kuma shine jihadi sinam shine wannan kusurmi na na kan rakumi ai kun ga shi rakumin wannan kusurmi kuna hanjansa to duk abin da ya zama balarabe ya ce sinam ne na abu yana nufin wato shi ke kawo amma abin daukaka to shi jihadi matuƙar kaga al'umma ta daina jihadi to to musulunci na kasa kenan in kaga al'umma na jihadi to kuma musulunci za ka ji shi a can sama ne ana ambatansa ya zama wato abin da ake labar ake labari tsakanin al'umma cewa musulmai suna kaza suna kaza suna kaza amma kaga ba ba wato musulunci na kasa to ba a daina jihadi babu jihadi babu limanci babu wato imamanci na musulunci wanda kuma sai da a hakuri a ta addu'a Allah ta'ala ya dawo mana da wannan imamanci a wannan isnadi isnadi sa rijalu thiqat rijal din sa amintattu ne Abu Wa'il yana rawaitowa daga Mu'adh ibn Jabal shi sa al-Tirmidhi yake cewa hasan sahih to amma dai shi Abu Wa'il din yana daga cikin al-muhadramuna wanda ya riskira yau manzo Allah ma bi samu gamuwa da shi ba saboda haka yana riwaya daga sahabbai to amma kuma tare da haka shi ya rayu a Kufa ne shi Mu'adh ibn Jabal ya rayu ne a Sham saboda haka wasu hadu ba malamai suka ce kaga bai saurari Mu'adh ibn Jabal ba saboda wannan hadisi da wannan isnadi akwai akwai dan dadewa ta cikin isnadin sa to amma yana da shahid da Imam Ahmad yake fitar da shi ta hanyar Abdul Hamid ibn Bahram al-Fazari daga Shahr ibn Haushab daga Abdul Rahman ibn Ghanam al-Shami daga mu'az ibn jabal da kusan kwacin wannan hadisi wanda wannan shahar ibn haushab wasu daga cikin malamai sun suna karban hadisin sa a matsayin hasan da hadis ne wasu kuma suna ganin hadis yana da rauni daga cikin malamai da suke karban hadisin sa akwai shekuna al-dafar muhammad sani umar yana ganin hadisin sa ya rubuta wani rubutu game da wannan yana ganin hadisin sa wato hasan da hadis ne kaga idan muka hada da wannan hanya da muka kawo na farko kaga ka zai tashi wannan hanya ya zama hadisi ne tabbatacce in ma muka shahar bin hausha kuma yana da rauni to idan ka hada duka guda biyu tabbas sai zama suna karfan juna da ka dai hadisi ne tabbatacce mazalla ya faɗi cewa ra'asul amrul islam wa amuduhu salah wa ziratu sinamihi al jihad ko banda wannan akwai wasu hanyoyi da ibnu rajab ya kawo a cikin jami'u bayanul ilmi wa ya al jami'i jami'ul ulumi wal hikam jami'ul ulumi wal hikam ibnu rajab ya faɗi wasu daga cikin hanyoyin hadisin haka hadisin ya tabbata saboda kaga a nan abin da na faɗa wannan maganan wannan shaddai guda hudu ba za mu je mu ce za mu za mu je mu tsokano rigima tsakaninmu da kafirai ba sai mun cika waɗannan sharadai mun cika sharadin imani mun cika sharadin hijira mun cika sharadin ƙarfi da muke da shi mun cika sharadin kuma wato a jihar musura muna da wato gida wanda yake ba mu kariya karkashin wani limami limami na musulunci wanda wannan limami na musulunci kalmomi kalma na haɗin kai ya tabbata gare shi kowa ya riga ya sani da ya yarda shi ne liman shi ne jagora shi ne jazu kansa na a tafi to yanzu daga nan za mu iya zuwa za mu faɗa mu faɗa mu ga za mu iya an ba za mu iya amma ba ka je wai ka ka dawo rigima ba domin idan kana son ka ga wai ana iya samun wannan a daidai wannan lokaci to ka je ka koma rayuwar shehu Usman bin Kodiyo wannan shari'ar sai da suka cika baki daya sannan shehu ya fara rigima shehu bai fara rigima ba in ka je ka rubuta tarihinsa sai da wannan shari'ar suka cika kamka baki daya lokacin da yake ya fara wato da a wasu agobir da a wasu kawai yake yi ba wajen gwamna da ya gayyace shi fadarsa kawai cewa ya yi ni dai ka bar in ci gaba da wa'azi na ba wajen gwamna bai san wato abin da zai je dawo ba ya je dawo ba da aka sai ya ce shehu ka je ka tayi wa'azinka shehu ya dinga wa'azinsa ya dinga yin da'awa da'awa sunna bid'a kaza kaza kaza kaza kaza ubangiji ya ba ya sa ma da'awar tasa albarka to daga nan ba a bai samu rigima ba sai lokacin yunfa da nafata suka kore shi suka ce sai dai ya tafi kuma suka ce duk wanda ya sake ya karin imani da shehu to ba zai sai dai ya dawo addinin shi na gargajiya na tsibirbiran sa na bautar dodannin sa amma ba zai ƙara abu za a ƙara ya ya ba addinin shehu ba daga baya ma suka ce shehu ya fitar daga wannan masarauta shehu kuma ya haƙuri ya fita ya yi haƙuri ya fita ba rigima ya ba dan ba ya da ƙarfi a lokacin ba ka zuwa kai rigima ba rigima ya ba ya haƙuri ya fita sannan suka ce kuma duk wanda ba wanda ya isa ya bi shehu kuma shehu to anan ne aka ce to ai kaga wannan imani imani ne da kafirci baka sai zaka ce idan ka ce ba za a yi da'awa a garin ka ba kuma ka ce kuma mun me musulmi kuma zai matsa ba da aka matsa kuma ba shi ya fara kai hari ba zuwa suka aka fara musu dauki daidai aka dinga faffauce su ana to kuma za su yi dane a dinga musu dauki daidai kamar tsaye sai kuma suka mishi bai'a a wajen suka masa bai'a shikenan sai ya fara ya fara wato ya shirya jihadi tun ana zuwa yau ya nasara gobe zai nasara ba ubangiji kuma ya baki nasara kun san karshen al'amari yana daga karshen al'amari kyakkyawa yana da wato ga wanda suke da takawa har shehu ya sami wato wannan nasara da ya samu a kasan hausa don haka kai ma yanzu da aka jihadi ka ce ka bu waɗannan ƙa'idodi in ba haka ba in ka je kace za ka jihadi za ka je ka dama kanka rigima kuma za ka je ka dama musulmai fitina shi jihadi ya kamata ya zama wato ɗaukar musulunci yake jawowa kuma ya zama yana jefa rasani ga abokan gaba kana kuma isar da sakon musulunci zuwa ga wanda ba musulmai ba a wanda ya duba sira na manzala manzala aka yi manzala lokacin da yake maka ai da zai iya rigima dan dangi ne shi shi sa ma ba iya taba shi ba amma in ya ce zai rigima to ma yanzu da bayan rigiman su bilal sun sha ne ba su sha ba sai da aka yi jira sau da aka magana ce zai rigima bai taso ba da kuma suka ce da kuma suka suka suka suka samu shi ya hijira da ya hijira ba a lokaci ɗaya ne ya fara cewa zai jihadi sai da ya jira wasu abubuwa suka faru awami suka cika sosai ya zama yana da gari yanzu yana da kuma ƙarfi ƙarfin ko da dai bai kai na kafiran ba amma dai yana da ƙarfin da zai iya cewa cas shi ma sannan ya fara jihadi sannan kuma bai ce wai zai je kuma ya je tinkari wanda sun fi shi ƙarfi su ba fara duniya a lokacin ba sai da je wajen farisawa ko sai da je wajen rumawa bai ce da ji haka ba bal abin da ya fara yi ma zuwa ya fara yi nan da masu wasiƙu na gaita su musulunci ya ce aslim taslam bismi ilahi raqal azimin ruh aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratayn fa in abaita fa inna ma alayka ismul irisiyina ita ka musulunta zaka kubuta in baka musulunta ba to laifin kalkan ka zai hau kanka haka ya rika ya je wajen makauki ta je wajen farisawa duk ya aika musu wannan wannan abu ne din kaga ba ba fada ya fara yi ba zaka shi fada ba shine makasudi a a wajen musulmai ba makasudi shine musuluncin ya kai inda ake son ya kai idan wani ne ya zo ce shi bai yadda ba zai ja layi ma musulmai da musulunci ko zai ya cutar da musulmai sannan za mu tashi mu je mu ci zami da kuma wannan mu tarihin musulunci yadda ya dinga zuwa afirka amma kaga galibi ba ba da kasa kalin bane hatta awu bin al-as shi ya fara kawo musulunci afirka a masar kusan hanyoyin diplomasi ya rika bi shi hanyoyi da na tattauna na hikima da sauki ai yakin amma dai da yake ubangiji ya musu hikima kwarai da gaske amru bil as cikin hikima da azanci ya rika shiga da musuluncin ba a sani ba kan kace kowa kowa da kowa ya san musulunci din daga nan kuma aka sami wannan ukhba bin nafi ya ci gaba daga nan kuma aka sami musa bin nusa da ci gaba daga daga nan kuma sai masu masu wato kasuwanci na musulmai suka rika kawo mana musulunci muna hausawa wangarawa suka kawo musulunci nan da sauransu da sauransu har daga baya kuma shi usman ya zo da jididin sa sai ka in zaka jihadi jihadi ba wai ba wai zaka je ka ce kawai ni wani ya bata min rai ba kawai na ga munafunci da da kirbibi da yake wa musulmai da haka bari in je dan wani lokaci abin da ke daukan wasu kenan ya je ya taba yin aiki ne karkashin waɗannan kafiran to sai ya ga irin abin da suke yi wa musulmai na makirci sai ce shi ba zai yadda ba kawai kaga kaga wannan fushi yake yi kenan kamata ya fi ka'ida ta musulunci ya gani ya wato shi ya kai yanayin da zai yi wannan yakin ya ka bai haƙuri ba wani in aka ce ka haƙuri ai ba wai an ce maka ba za ka samu nasara bane nasara na nan zuwa inna inna ma'a inna ma'a sabri an nasr inna nasra ma'a sabr inna nasra ma'a sabr wato nasara tare da haƙuri wanda Allahu ma yimatan yahduna bi amrina lamma sabaru yace lamma sabaru muka sanya suka zama jagorori suke shewa da umarninmu yayin da suka haƙuri da haka ba abin da ake samu sai an yi haƙuri in za ka yi in kana muna son wato a miyakin kafinan nan dole sai mun yi haƙuri ubangiji ya dawo da karfinmu ya dawo da imanin ya dawo da hijiranmu ya dawo da wani gida wanda zai mu tara nusura sannan kuma mu tashi mu je mu wato suna so da su har sai ubangiji ya cika wani al'amari sai ubangiji ya cika wani al'amari kuma insha Allah ubangiji ya cika wani al'amari din amma dai lan yasla akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwalha kamar yadda malik ya faɗa ba yanda za a yi ƙarshen al'ummar nan su kawo wani gyara su su gyaru sai da abin da na farko suka gyaru ba za ka taba kace za ka kawo jihadi kana wani sa'ar ka gudu ba kuma ka in an je ka sa'ar ka gudu inda ka bari din musulmai ne a wajen za a zo a kama su a mai da wasu daga ciki yatimai a mai da su wato ba su da iyaye a mai da wasu ba su da mazaje a mai da wani bai da mata da an kakashe musu yan uwansu kuma kace wani jihadi kake ba jihadi kake ba wannan ba daidai bane wannan galibi abin da ke jawo haka saboda shekara ɗari zuwa yanzu muna ta rayuwa ne karkashin wato ideology na turawa galibi su turawa fahimtar su shine in wani abu ya bata musu rai su fito titi ko su ya rigima ko kuma su ce za su zanga-zanga da ake yi za su kawo revolution to shi ma yanzu a yan musulmai matasa sai yarda ganin abu ya bata mushi rai saboda fushi kawai ba zai fito kawai ce zai yaki saboda yana kokarin ya yi ya kamanta kanshi da irin wancan kamanci da turawa ke yi sai ka sai ya je ya kawo ijabu mutane fitina da jahilcinsa da kuma rashin sanin musuluncinsa sai ya zama an katanta da musulmai baki da a ce wani ai gudun hijira ya fito wani kuma ya zama yana da mata bai da matan daga baya wani ya zama yana da iyaye bai da iyayen saboda sakamakon wato rashin natsuwansa da rashin sani da kuma wautansa saboda haka shi addinin musulunci ba haka ake tahajjud ba bal ya halatta ma ko da muna da karfi yanzu ka tana yanzu mu musulmi mara karfi za mu je mu yaƙi waɗannan kafirai masu kiɗa mana abubuwa iri iri to idan ya zamana da gangan suka je suka zama sun ɗauki wasu daga cikin musulmai masu adadi masu yawa suka yi wato kaman a rike su a matsayin kariya a garkuwa a matsayin garkuwa to ya halatta mu ƙin yaƙin saboda maslahan waɗannan mumuna ba za ka je ka ce wai ai ka ga su waɗannan masu yaƙoƙin jihadin nan kawai sai su ce ai yanzu shi kenan za mu iya zuwa mu je mu kashe su waɗannan su tashi da hannun sakamakon suna wajen ubangiji ka san ba wai hasa bai suka yi sabani suka yi yayin da shi shi barnawi ya faɗa nashi shi yana cewa wai yanzu munan da muke rayuwa a nan za a iya samun musulmi a cikin mu za a iya samun wasu ba dole ba za a iya samun musulmi a cikin mu to amma duk da haka in an in ta kama a masallaci da za a iya zuwa da babai a nukushe mu duka mu mu zama collateral damages kawai wani abu ne da kawai an kashe mu in mun je mu tashi in tashi kiyama shikenan Allah ta'ala zai ba mu sakamakon mu amma dai za a kashe mu su shi kuma shi sai kawai shi na ganin kawai duk wannan ma bai hijira ba bai barrabe ba kawai waɗannan aje a kashe a kashe a kashe a kashe shi jini jini kawai sai ka ce wani wanda yake jini kawai sai ka ce wani wanda yake cin yankan kai jini jini jini haka suke ce su su ban nawo suke faɗa wannan magana yace shi da an fara magana jini jini jini jini wanda kila wasu daga cikin su da wajen wani a wurin awa uku ne ko nake jin wani raji da shi barawun ke ma wannan ke ke mushi ke kawai akan abin da ya raba su daga ci akwai wannan matsala cewa wai wai masu rayuwa karkashin arnawa to mu musulmai ne ma kuma musulmai ba ana batanta ba to shi shekau da shi a ji ba musulmai ba musulmai ne ba a je a ta kashe mu kawai shi ba ruwansa to shi silbar da aure shi ne yake ganin a za a iya samun famu din ba mu zama da mu kawai a dole aika mana mu musulmai ne don ka je watakila dai za a kashe mu sai da a kashe mu a matsayin collateral damages Allah ta'ala ya kyauta Allah ta'ala a Qur'ani cewa ya walau la rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatu lam ta'lamuhum an taqawuhum fa tusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما الله تعالى يقول ولولا رجال مؤمنون ba dan wasu mazaje mumunai ba wani sa'un mu'minatin da wasu mataye mumunai lam ta'lamu ku kai mazala da kai da musaban ka ku san su ba an taba uhum kar ku je ku taka su ku je ku murkushe su fatusibakum minhum ma'aratun bi ghairi ilm fatusibakum minhum ma'aratun bi ghairi ilm sai zama wato ku samu cutarwa saboda ta hanyar labari za ku cewa ai wani musulmi ne ku je ku kashe shi sakamakon kai ma arna arna farmaki yudkhalallahu fi rahmatihi man yasha sai da ce law tazayyanu da za su zama sun rarrabu lauta zai do lauta bayanu wata farnaku da sun rarraba da zama musulman daban kafiran daban la'azzabna alladhina kafaru minhum azabun alima da mun musu azaba azaba mai radi kaga me yasa ubangiji ya hana shi yake saboda akwai musulmai kai kuma da kace kace zaka tun daga nan zaka sa musu min zabi disu me kake yi a haka ba fa yanda za a yi al'umma fa ta ci gaba wallahi sai ta koma yanda manzo Allah ya rayuwarsa wannan jihadin dai ba dai zai yi baka samu nasara da wannan jihadin da kake magana to sai dai kai ma ka jihadi inda maza Allah in ba irin shi kai ba to kawai zamu je mu dinga bata maka lokaci ka je kai in kai rigiman sai a je a declare ka wanted shekara biyar kana koyewa goma an gama da kai sai haka aka musu duka je ka zama masu wannan rigimin shekara goma sha biyar an gama da shi wani ma sai a shekara kaza ana sai da aka gama aka gama sanin inda yake rayuwa da yaushe ke fita yaushe ke fita zuwa kasuwa yaushe ke zuwa dan je ya kai dan kararan shi dawo daga baya kuma zai su kirka shi waɗannan abubuwan dole a duka kulawa kwarai da gaske ba kawai dan kawai ina kishin musulunci zan ce zan zo in ce zan je in jihadi ba jihadi ba wai ba ba a baki ne ba dole sai ka bi ka'idoji na musulunci dole sai ka bi abinda malamai suke faɗa kan cewa sai an kiyaye su wannan kaga shi jihadin qalab wanda galibi su waɗannan masu cewa su jihadi na ai jihadin qalab suke yi ai arnan buzo suka ce su yakin da suke mana yaki ne na karkashin kasa suke mana kitsawa su kaza su kaza amma an zo su ce ai muna tare da ku musulmai za ku ku addinin ku nan da suka zo cewa suka yi musulmai ku ta addinin ku sarakuna za mu dinga ba su abubuwan su amma dai ba su criminal law ba ba ka suka faɗa ba irin penal code da wayar suka ce duk ba za ku yi wannan ba amma dai wasu abubuwa na kun yi tsakanin filaye a zo a samu albarka duk ku je ku ta yin kayan ku amma ku zo ku ce za ku yi doka za ku yanke hannu za ku yi karatu wannan ba shi su ba sai ta ba daga cikin kurakurai da wasu ke yi shi ne wai za su ce wai za su sa sun samu gari kamar wasu daga cikin da suka ce sun kwace wasu garuruwa a najeriya ko ma wanda ba najeriya ba wasu mutum ce kuma zai fara shari'a musulunci ne kuma da dokoki na yanke hannu ko kuma na kashewa ba za ba aka yi ba ba za ka je ka duba sirar saka gani bai fara da criminal law ba ba za da ya ba giya ko giya maka misali ya lokaci ɗaya ne aka ce da wanda shaƙi ya zama shugana ba lokaci ɗaya ba ne sai haka al'umma su yi shiga ɗari ba ruwan su da addinin musulunci yanzu ka lokacin su dawo su yi addinin musulunci sai ka shirya su sai ka kintsa su za ka yi ɗanti bibiyar su ne a hankali ana kawo wannan ilimi na imani din wannan yi na amunu aka ce sai an samu imani sai haka mu yanzu da kake gani ko da kake ganin a ta wazi a ta waye wallahi aka fara musulunci aka fara shari'a musulunci sai abu ya zama mana ba ko ma saboda mun tashi mun kana yi ba sai ka kiwace mu ba kawai ka zo ka cewa kai mu shari'a musulunci za ka fara ce da bulala ba da kuma jefewa wa ya faɗa maka haka ba inda aka yi haka inda shari'a mazana za ka yi to ga inda mazana yi sai da ya daga kiyaye mutane ya daga kiwon mutane sai yayin da ga sun zama ready ba wai kowa da kowa ta zama ready ba amma dai a samu wannan imani a cikin al'umma nan an ganta ya ce to shikenan kar wanda ya ta ce ba ka duba gani mazalla hatta wato tsawafi da ake yi tsirara da ake kafirai ke yi bai hana ba sai gaba da suwansa kafirai ba har lokacin su suna zuwa kuma suna aikin hajji bai hana ba saboda a lokacin akwai maslaha da ake dubawa sai ka ba a fara shari'a ba kina ga daga baya an zo an cira shari'a mutunci shari'a mutunci ya kira ya kira ba kuwa a to yanzu zaka zo ka ce zaka dinga yanke yanken hannu zaka dinga kashe kashe sai ka kuma kana rigima da da mutane musulmai yan wanka sai su murkushe ka sun ganka su zo su murkushe ka sai ba sa ba sa yi ba sa yi su biyo da bana ba haka ake koya musu ba zamana sai ba sa yi ba sa yi ko wani ce shi ya bar ma dini to ka bar shi da imanin sa kana gaya mishi kana gaya mishi aka ba shi dan tazara kadan to an ba shi tazara sai a ce to daga yau duk wanda ya kada yin kaza za a yi kaza shikenan wannan shine wato kaida ta manzo Allah kuma akan ta yi a to kaga wannan shi jihar qalab kamar kaga su waɗansu ISIS ko ISIL kawai fa dan wani waje ne kawai fa na iraki da da wani bangare na siriya suka kama amma suka suka kama wa wasu ana yi yanka su ana ana jefa wasu ana kaza ana kaza ana kaza to su su ma waɗannan yan tara sun garin su ma kawai haka wasu suka suka zo a wa sun sun imani da kudin ba su ma wani gama wani shishiryawa ba wani ba da wani ilimi amma kun je kun kama ku da bidiyo da komai kun zo kun ɗauko abubuwa kuna cewa za ku kaza za ku kuna kuna tsanka musu guda da kuna cewa za ku kashe wasu an ce ba an kashe wasu ku da ake yan kuna neman karin al'umma kuma ku yayin da kuna cewa kuma za ku za ku kisa ba za a samu nasara ba saboda haka addinin musulunci ba jihadi yan uwa jihadi akwai shi amma jihadi abu kai da musulunci jihadi ne yi yayin da ka buƙa da musulunci yana ƙara maka ɗaukaka ne ba yana ƙara maka ba yana ka maka wato kaskanci bane to banda wannan kuma sai jihadu daf'in jihadu daf'in shine wato ya zama a wata al'umma ta farma wasu kafirai sun farmana sun farma wato musulmai to wannan muna da dama mu kare addinin mu yayin da muka samu kanmu a ce haka wanda ya zo ya farmana muna da dama mu gani za mu yi yaƙi da shi idan ba za mu yi yaƙi da shi ba ya halatta mu matsa in ko za mu yi yaƙi da shi to mu tsaya mu fada a fito na ko a ba ta kashi sai mu tsantsana mushi kudansa sai mun matsa da shi ya je har ƙwaryan garinsa shi ba shi ma sai mun ɗaɗɗana mushi kuɗarsa ya ba da jizya yana gaskatacce amma idan ba za mu iya ba shi kenan sai mu maza ba ai mai ake cewa ja da baya ga rago ba ba ka kiyawa ba sai haka in muka ga ba za mu iya ba sai mu ja baya sai mu ja baya mu haƙuri idan muka yi haƙuri shi kenan mu je mu ci gaba da shiryawa mu ci gaba da kintsi kar kuma ta babban kintsi shine ilimi babban kintsi shine ka ta yada ilimi ka ta yada addinin musulunci tsakanin matasa in yayi da ka kana wa'azi matasa na karba to alhamdulillah akwai ci gaba kenan nan gaba za a tashi a zauna haka matasa babban target din mai wa'azi shine ya ga matasa na karban addinin musulunci don haka in muka matsa aka biyo mu aka ce kan mi kaza kan mi kaza kan mi kaza in ba mu da dama mu ce mu ce kule in suka ce kule ba mu dama mu ce cas shi kenan magura amma mu ci gaba da yin karkashin kasa mu ma yaki dan zamba ne alharbu qud'a yaki dan zamba ne sai an yi da zamba kar ka zo ka ce wai ai ni ba na tsoron kowa a ka ji tsoron ka ji kai ma kai da kasa ai da kasa kai ma ake maka da abin ake ma kai ma kai shi a kasa sai dai a sai dai a bakiyar kawai ko wace a ga alherin kawai ba shi ga dari kai ba kar ka ce kuma sai ka gani mazala daga cikin wani abin da ya kamata mu fahimta ku duba ku gani mazala nasarar musulunci lokacin da ya koma ga Allah ai ya nunku a yanzu ke gani ba shi ba karka ce wai za ka dasa addinin musulunci ka ce wai kai ma na sanin sai ka gani ka dai dasa kai ka tafi ba ka gama rayuwarka ba tafi abinka ubangiji kana can zai gaya baka ga abin da ke faruwa ubangiji ma wanda suka wanda suka yi shahada ya dinga aiko da sakon zuwa duniya balle kuma kai ba zai kai maka ba zai gaya maka nasarar da aka samu saboda haka ka je ka koyar in ka koyar ka mutu ka tafi abinka wani ya ci gaba a haka za a zo a samu lokacin da za ku zama kun kintsi za ku je ku dawo da mataba addinin musulunci wanda kuma kamar yadda aka sani mu addinin musulunci matsala ya gaya mana cewa wannan mace ba addinin musulunci dawo mu kuma mun imani inda matsala mai gaskiya ne shi saboda a takaice idan aka ce ash-shahid wanda ya yi shahada to shi ne wanda aka kashe saboda tabarkin Allah ta'ala ba wanda ya je kawai saboda dargima ba wanda aka kashe a tabarkin Allah ta'ala ko dai jihadin na tsalab ko jihadin na na addafa ba jihadi saboda kawai shi an taba al'ummarsa ba ya fushi ba jihadi kawai saboda kawai wani ya bata masa rai ba ba jihadi saboda kawai neman juyin jihadi ba eh ka san wani kawai zai kawo juyin jihadi sai wani jihadi shi ma yake yi a ba juyin jihadi ba wannan juyin jihadi wani abu ne da wato al'umma sun kawo shi arna sun kawo shi mu yanzu duk ba ba wannan shine hanya ta ta musulmai ba mu akida cewa la yasluhu an-nasa fawda la sarata lahum wa la sarata idza juhaluhum sadu su baka cewa jama'a wai a je a nemi yanci a barbatsai kawai kowa da jahili da wanda ba da mai ilimi da mace da namiji da yaro da babba a ce kawai kowa ya zo ya tafi ta daga bana ba a haka mu musulmi ba wannan magana mu ana son masu shekaru ne masu ilimi masu sanin ya kamata masu gogayya na rayuwa su jagorantar mu mu kuma yara mu koma baya mun ba laifi mu ce mu kawo dan shawara a ciki kuma daga cikin manya manyan shugabanni in an ga wani yaro matashi mai hazaka sai a ce akai an ga kana da hazaka zo ka je kai kaza kamar da manzo Allah ya ma Usama a yaro ne mai hazaka ka ce zo ka je ka dawo kai ba shikenan amma ka zo ka ce kai da kanka za ka je kai kai baka san komai ba baka san rayuwar duniya ba baka san yanayin makircin da aka gina duniya akan shi a yanzu ba to kaga zaka je kai wasu abubuwa ne da ba bai zama haifar da ɗari ido ba ka duba ga afghanistan an iya kare an iya da suka dinga ringimu an iya kare musulman an iya kare arnan ba iya kare su ba amma daga baya bayan wasu shekaru shekara nawa aka yi sun je sai suka dinga sanin wannan usama bin laden sai da suka kashe shi daga baya malamai kuma sun masa magana malamai tun a saudiya suka suka kira su suna masa magana cewa kamar mai da hankali usama bin laden a cikin masu rajin jihadi a yanzu ba wani kashi kirki ba wanda ya kashi kirki har arna suna faɗan ko suka hudda da shi suna samun alheri tare da shi lokacin da ya mutu wani wani ɗan jarida ba musulmi ba ne amma yana faɗan kyakkyawan lamari gani shi amma shi kansa yayin da ja wannan magana malamai saudiya suka ce ba haka ke ba saboda haka sai ya bi wasu manganu na wasu rikicin malamai in tara su ma ya faɗi wasu maganganu na rashin kyautawa kan su al'allamu jazira shi bin ba da sauransu wanda kuma kaga shi ma aika da yanzu kuma kaga ya ga mai fa ya kawo sun to balle kuma wanda ma su ba su kai shirki ba su ba masu da kirki ba ba su ba sa addini ba shi ya kan addini yana kuma da malamai a ƙarshen sa in shi dan boko ne amma dai yana da ruhi na addini amma galibi irin su bagadadi su waye ba ma sa addini ba kawai su kawai shi ba bagadadi wai fa a ya faje kurkuku ne kurkuku ya je aka ɗanɗana mashi azaba da ransa ya ɓaci ne ya fito kaga yanzu yana faɗa ne saboda ransa ya ɓaci ba wai saboda fi sabili lahi ba ita kanta matan shi da waye duk ba ku koyauta abubuwa ina jin ko kwanan a gidan da sabi bisa sun gidan da ta in ko duba ko bisa wata ma sun kawo wannan gidan saboda kaga bai yanzu da ya gama cewa zai je ya declare kansa ya zama amirul mu'minina ya dinga bin mutane yana kakkashe mutane yana yayyanka turawan yana raye yanzu kaskanci ya kawo ko kuma daukaka to addinin musulunci haka yake jihadin musulunci in ka fara shi daukaka ake samu in ka fara shi daukaka ake samu umar tun da shi da jihadi umar sai da ya zama a ko ina labarin sai da ya kada ko ina wannan wani irin mutum ne wannan mutum labarin sa ya kada ko ina an je kuma a same shi yana yana bacci ma kasa jihadin musulunci daukaka ake kawo sai aka kabi abu abu a hankali ke usman da ya yi shi bai samu nasara ba muhammad abdul da ya yi bai samu nasara ba to suna ake bi da hadi a yahuri matasa a kwantar da hankali ba sai a yi ilimi tukuna ba abin ba fafa ba fa rigima ce da tare jijiyan wuya ba ilimi ne kwantar da hankali ne ba zo ana kwantar da yara so da tauba ana buga binci ana cewa za a yi fada ba za ka fada me za ka fada shirme duk rigimar da ka kaje ka kawo ka je ka gaba kawowa kai kaza kai kaza to ga an kashe ka kuma ga an kashe ka ana ta ba ta ba sojojin ne ɗan sanda ne wane ne wane ne an dai kashe ka in ka gama yi an kashe ka su kuma wannan yan sa rika duke su su ma kai wannan ilimi ba shi wannan majahil ne fitika bin sa jahilcin sa kawai ke fada an yazo zai zai yi wangannan nasa shi ma da ya gama ba kai shi ba to da ka duk karshen aje ba kasa to wannan musulunci ne da musulunci bai da musulunci ba a tsaya ba a hankali mu je mu wannan addini a hankali sun matsa mana ko sun wayi mu matsa musu da ilimi in ba sa fara da kowa sai bai yada ilimi amma wallahi in ka zo kana wani rigimin ka za su rikira ɗinka wanted ne za su iya wata shida ma wata kaza usama bin laden wata nan suka yi suna suna wanted wannan wajen har sai da ranar da suka ce bari su zo yau yayi za su kashe shi sai suka yi watanni suna sun san me yake yi kuma kida a gidansa sun sun ga sun sani sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sannan daga baya obama ya ce kawai a je a ɗan wani mataki a kansa da aka ɗan matakin ma gawarsa ba a gani ba saboda yadda ana ga tare yadda suka kance na gawon ne ba su a gani musulmai da an gani ba musulunci ba haka ake ba amma ka duba ga musulmai yayin da akwai muhakimatin da aka yi a lokacin Suleiman Suleiman al-Qanuni wannan khalifa ne daga cikin khalifofi na na na na na wannan na daular Uthmaniyya lokacin nan karnan aka masa duk wasu kafirai sai da suka shigo wannan yakin su romaniya ne su waye su kaza su kaza su kaza da kuma kafaro macen su yaji shi suka je suka hado masa confident army amma wallahi da aka tafi an ce ba daga cikin yabuka da yayi shekara wurin 50 da wani abu yana yaki yana jihadi ana tunanin cewa wannan wannan fadan da yayi shi yafi kafi karancin fada da ya taba yi a rayuwarsa kaga da yake da yake ya shirya abin shi wallahi tare nake suka masa yadda aka mazala a hazab shi ba aka aka masa wannan lokaci har yanzu ka je ka duba wannan a wikipedia in turanci za ka duba in kuma larabci za ka duba ka je ka duba wannan yaki ka gani za ka ga yadda ake ba da labarin wannan bajinta da aka yi a wannan yaki cikin mintoci ya gaba da su kafin na jihadi ɗaukaka ake kawowa suleiman sai da ya zama an daina ce sai da a ce mishi the magnificent a wurin turawa sai da a ce a suleiman al'azim ko al'azam wannan ba ma san wannan lakabi a wurin musulmai mun ce masa almiki alqanuni saboda adalcinsa amma su a wajen su cewa suke yi wannan wani wanda yake ya ya gallaba kowa Suleiman kenan a turai kuma gabashin turai yayin wannan mulkin nasa sadaka a kwanta da hankali jihadi a kwanta da hankali insha Allah za a zo jihadin nan amma a ilimi a samu imani a samu hijira a samu limanci khalifanci na musulunci insha Allah shi khalifan zai zo ya ya kira ya kira ko kowa da kowa zai fita insha Allah za ku ai wannan fara ko za a samu sarara Allah ta ya kawo wannan lokaci a lokacin to masha Allah a saboda haka a shi wato jihadi shine dole mutum ya zama ya bi waɗannan ka'idoji daga cikin ka'idoji kuma na jihadi in an samu waɗannan ka'idoji na fili da kuma ka'idoji na cikin zuciya shine ka zama kayi ki saboda Allah ta'ala ne kayi ki saboda Allah ne ba dan wai a ce kai barde ne ko wani abu ba in ku tuna hadisin da ke cikin sahihai hadisin Abu Huraira yake manzo yake cewa farkon waɗanda za a fara nuna wuta da su daga ciki akwai wanda aka kashe shi zai ɗauka kalmar Allah ta'ala sai ubangiji ya gaya mushi ni'imar da ya masa na shahada yace me kai saboda wannan ni'ima yace nayi fada har sai da aka kashe saboda kai sai ce kazabta ولكن قاتلت لأن يقال جريء وقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه إلى النار sai a'a ka dai faɗa ne saboda ce kamar ne sai ce to ka je a kai shi ka saboda ka hatta jihadin dole sai ya dauka kalmar Allah ta'ala in ba haka ba in baka yi saboda Allah ta'ala ba to ubangiji zai dauko jihadin gashi kana kallo sai ya daidaita shi ce ba dan shi kai ba sai ya zama wato sakamakon sakamakon sakamako ne wanda ke mummuna Allah ta'ala ya tsare mu wannan shine to jihadin musulunci Allah ta'ala ya kawo mana wannan lokaci da za a yi jihadi na falafin ma ba ma da fa'a ba jihadi na falaf daga haka ban mutanen Filistin kaga wani abu da suke yi an far musu dole su tashi tsaye wani abu wannan suna yin jihadi daf'i a kuma muna roƙon Allah ta'ala ya ya taimake su akan haka ba muna ba ina maganar masu wasu su tsokalo su arnan ba ba za su tsokalo su arnan su wannan akwai maganar su daban amma su yanzu aka kawo musu wannan wannan wato alburushi da ake kawo musu amma su zauna haka nan ba ko dai su matsa in ba su yi matsawa ba kuma kan gwajin wasu wurare da ana tushe musu matsawan ma yana da wahala yanzu don haka sun je sun gara bari su ga su kare kansu wannan babu laifi kuma duk wanda aka kai shi a wannan yanayi insha Allah ta'ala Allah ta'ala zai tayar da shi a matsayin wato shahidi Allah ta'ala ya karbi shahadar su mana yace wa ruwa ahli sa'adati baqiyatun na'imatu ila yawmi yub'athuna rayuka na waɗanda suke yan aljanna ahli sa'ada sune wanda suke Allah ta'ala ya rabauta su da rabo na aljanna baqiyatun za su wanzu wato za su zama suna a barzanku amma kuma suna da rayuwa rayuwa mai daɗi na'imatun suna cikin ni'ima ila yau mai ba'atuna zuwa ranar da ubangiji wato zai zai tada su Allah ta'ala malam anan yana magana cewa duk wanda wato aka Allah ta'ala ya musu albarka ya ba su aljanna ya kashe su da imani to ubangiji wato zai tsarkake su zai tsarkake su a lahira a rayuwarsu na barzahu kamar da tsarkake su a rayuwarsu na ta duniya kamar da tsarkake su a rayuwarsu duniya da imani da da wato kusanta kasu zuwa gare shi har suka mutu suna da imani to ubangiji zai ƙara kusanta su su ma su ma mummune duk wanda ya mutu da imani ko da ba wai shahada yayi ba to ubangiji zai ba zai ba shi wani tagomashi ne zai danga walwala a cikin aljanna shi ba kamar da muka karanta hadisi hadisi na Abdurrahman ibn Ka'ab daga babansa Ka'ab ibn Malik yake cewa inna ma nasmatul mu'min ta'alluqu fi shajar janna hatta yarji'aha Allah ila jasadi wato ran mumini ubangiji zai zai sanya masa zai da masa da ransa ta zama wato tana shawagi a cikin aljanna tana cin abin da take so wannan kaga ana ana maganan ba wai dole sai shahidi ba wannan yace nasmatul mu'min wato ya ya ya saki abin baki daya zai shafi hata mu'minai na'am wanda suka yi shahada suna da suna da wani wato goma shi ubangiji daga cikin goma shin shine har wannan wato fitilu da suke koma zuwa gare shi to su ma kuma duk mu'minai yayin da suka mutu da imani za zama suna wato bigire bigire mai girman sha'ani suna wato kulawa kashin kulawa ta ubangiji kulawa mai girma ubangiji zai ba su kuma da sannu kuma za su yarda duk abin da ubangiji zai ba su na tagoma shi ubangiji zai tabbatar sun yarda duk wanda ya mutu da imani ba da ce na'imatun baqiyatun na'imatun ila yawmi ba'thuna har zuwa tashin kiyama ubangiji zai ta ba su tagoma shi har sai wato sai sun yarda suna cikin ni'ima wa arwaha ahli shakawa su kuma rayuka na yan wuta su ne a shakawa wanda ubangiji suka zama suna cikin hali na tsiyatsiya mu'azzabatu za ta musu azaba ila yawmi din har zuwa ran sakamako a shakawa su ne al'ashkiya wato wanda suke shakiyan mutane wanda suke wato ba su da rabo su ne wato kawo sau'in wabo wanda suke lalatattun mutane wanda ba su da kirki suna wato sun kalubalanci neman da ubangiji ya musu na halitta da ya musu da kafircewa da mutunci sun kalubalanci umarni da ubangiji ke musu da fasikanci sannan kuma abinda ubangiji ya hana su to suna zakke ma wannan hali din saboda haka sai su zama mutane da ba su da albarka babu albarka tare da su ubangiji zai musu azaba azaba mai radadi tun daga lokacin da suka mutu to daga lokacin alƙiyamar su tsaya Allah ta'ala zai fara musu azaba zai fara dana musu kudan su azaba karamar azaba kamun azaba babba ubangiji na cewa wallu bi qannahum lil azab al adna dun al azab al akbar la'allahum yarji'una lallai da sannu zai musu azaba azaba kankan wa azaba wata take karamar azaba kamun azaba babba ta lahira ko sa dawo Allah ta'ala abin da yake magana a wannan aya shine wato zai yi azaba ga duk wani wanda yake ya saba masa zai fara masa azaba a duniya tukuna la'allahum yarji'una saboda su dawo zuwa ga hanya ta nagarta da kuma gyara a gani za su gyaru idan ba su gyaru ba shikenan ubangiji ya kashe su a haka to abin da zai biyo wannan shine azaba ta barzahu azaba ta barzahu wanda yake babu komai a cikin ta babu kuma ba za kuma a ba su hanzari a ce ku kawo hanzarin da zai dauke muku wannan azaban ba babu ita a za su zama cikin azaba ne cikin azaba tun daga lokacin har zuwa tashi alkiyama kamar da Allah ta'ala ke faɗa mala'iku ke faɗa Allah ke ba mu ke ba da labari cewa walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal hun ma kuntum taquluna ala allahi ghayril haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbiruna walau tara ina ma za ka gani idh zalimuna fi ghamaratil maut a lokacin da azzalimai suke cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim mala'iku sun sako za su karɓi rayukansu za suna shimfiɗa hannayensu suna cewa akhriju anfusakum ku fito da rayukanku wato kaga shi mumuni za a dinga lallashi sa ana kaza ana kaza a zahirar amma su ka ma zahirar sai an dinga gaya musu manganu marasa daɗi dole ran kawai ai yau shi kenan fa al yawma tujzauna azabal hun ba dai kai abin da kaga dama kana rayuwa ba to yau dai za a saka ka maka azaba na wulakanci bima kuntu taqulu ala allahi ghayril haqqi saboda abin da kuka ce kuna faɗa game da ubangiji a halin ba ku da gaskiya abin da kuke faɗa ai la fi hawli kaunikum muhaqqina ba kuna cikin halin masu gaskiya ba wa kuntum an ayati tastakbiruna kuma kuna wato takabburanci kuna girman kai game da ayoyin Allah ta'ala al-allamatu sa'idi a wa tafsirin wannan aya na wal biqanhum min azab al-adla yake cewa wa hadhihi al-aya wannan aya min al-adilla tana daga cikin dalilai ala ithbati azab al-qabr akan tabbatar da azaban kabari wa dilalatiha zahiratun wa dilalatiha zahira kuma wato dalilin kasance wata dalili na tabbatar da azaban kabari wannan a bayyane yake fa innahu qala saboda Allah ta'ala ya ce dai wal nuziqannahum min al'azab al'adna da sanu zamu wato dadana musu azaba na na kusa wato karamin azaba ai ba'd wa dukun minhu wani bangare na azaba babban azaba din fadalla ala anna thamma azaban adna qabla al'azab al'akbar wannan yake nuna cewa akwai wani azaba karamin azaba da za a yi musu tun a tun a duniya har zuwa kuma a kabari kafin azaba babba wa huwa azabun nari wannan shine azaba na wuta azaba na wuta shine azaba babba azaba kuma cikin kabari shine azaba da za a dinga musu dangana musu kudan su a cikin kabari walamma kanat idaqatu min al'azab al'adla fi dunya qad la tasil biha al-maut a yayin da aka ya zama wato a dangana musu kudan su za a yi a cikin a duniya watakila ya zama qad la tasil biha al-maut mutuwa ba ta zama ta hadu da wannan azabar ba fa akhbara ta'ala annahu yudiqum dhalika la'allahum yarji'una ilayhi sai Allah ya bada labarin cewa yana musu azaba na duniya ne saboda su dawo tunda ba su dawo ba shikenan ubangiji in ya kashe barzahu to wannan kuma fafau babu tuba babu yanke hanzari za su dawo cikin azaba ne karamin azaba kafin kuma aje babban azaba din Allah ta'ala kaga haka ya ƙara bada labari game da wato fir'auna yace wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab annahu yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al-'adab fir'auna da mutanen gidansa da yan kanzagensa da mutanansa sai mummunan azaba ya fada musu annaru azaba idan baka san meye ce azabar ba wuta ce yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya za a dinga bijirar da su zuwa ga wannan wuta din safe da maraice guduwan wa ashiya wani akabari kenan wa yawma taqumu sa'atu amma an gaji tashin kiyama za a ce musu adkhilu ala fir'auna ashad al'azab ku shigar da wato yan mutanen fir'auna wato mafi tsananin azaba wato in aje in aje lahira babu sassauci amma a kabari shi za a ce guduwan wa ashiya guduwan wa ashiya din shi ma dai ba musamman ya ba inda ba wai a to san barzahu ba wai ana lissafin rana da wata ne ba balle ka ce wai lissafin awa 24 ne ba ba san ya take ba amma dai guduwan wa'ashiya irin ta barzahu za a rinka ɗauka azaba a wannan lokaci kun ga dai akwai dai dan gafin da lokacin da babu azaba din amma idan aka je lahira kuma to adkhilu ala fir'auna ashadda al'azabi wannan babu sassauci baki daya tun daga lokacin suka shiga to za su bi man da'ima cikin azaba Allah ta'ala ya tsare mu daga azaba ta na wato kabari Allah ta'ala ya tabbatar da dukan mu akan tauhidi Allah ta'ala ya kare mu ya kare mana imanin mu abinda muka taji Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh